من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin asabat kenan daren lahadi wanda yau 22 ga watan ramadan daren 23 wanda shi ma wannan dare iya cikin daren da ake tsammanin tsayuwar lailatul qadri a cikin shi domin iya cikin dararen mara Allah ta'ala ya datar da mu a shekarar hijira yau 1443 daidai da 23 ga watan 4 miladiya 2022 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya Usunna unguwan Fantami fadar jihar Gombe domin ci gaba da wannan tafsiri kamar yadda muka saba idan masu bibiyar masu manta wanda cikin suratul araf karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 171 afwan 170 daidai yau za mu tashi aya mai namba ta 171 insha Allah kafin nan akwai wani dan istibisari jawo hankali da aka buƙaci na yi aka aika mun saƙon tawaya game da 'yan uwa matasa masu kokarin zuwa sallar tahajjudi in sun je sun dawo an suwai ba sa yin sallar asuba a jami haka ne yawa za zai tahajjud amma ba sa samun sallar asuba a jami a ga an yi ba a yi ba kenan sallar asuba a jami ta fi ka kwana kana sallar nafila ka samu sallar asuba cikin jami ta fi ka kwana kana nafila saboda ka wajibi ne ku saita wa kanku lokacin sallan asuba dan manzon Allah ya ce ba abin da Allah ya fi kauna gare mu illa mu aikin da ya dora mana na wajibi kuma sallan asuba wajibi ce yinta a cikin jami'i wajibi ne ina kira ga matasa ga al'ummar da suke zuwa tahajjudi a ƙara dagewa idan ka je ka dawo kar kai bacci har sai an yi sallan asuba amma matukar za a kwanta ka yi bacci sai dan zai danne ka kuma za ka za ka yi rahin sallan asuba rahin samun sallan asuba a jami'i asara ce ba karamar asara ba Allah ya ba mu ikon kiyayewa Allah rahma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah ta'ala ya ce wa izna ta ƙanar jabal fauqahu aika ambata wa al'ummaka ya rasulullah a lokacin da Allah ya ɗaga dutse burbishin banu Isra'il dutse ya musu inuwa su Yahudawa domin irin aya da Allah ta'ala ke so ya nuna musu an nuna musu wannan sun bijiri an nuna musu wannan sun biyo ta nan kawai sai Allah ya ɗaga dutse a saman sai musu rumfa ka annahu zulla dutsen ya zama tamkar inuwa iya saman su sun san dutse ne suna sakewa zai rikito musu ga dutse a sama iya shawagi iya musu inuwa duk inda suka shiga iya bin su a sama kamar jirgin helikwafta iya bin masu ne in sun daga ido a sama su ga dutse Allah ya musu wannan ya a cikin ayoyin Allah akwai jaraba da ya musu irin wannan wa zannu annahum waqi'un bi annahu waqi'un bihim su yahudawa sai suka yi azannu a nan aliyakin ai aikanu annal jabala waƙa alaihi sun tabbatar da wannan zuɗin zai iya rikito ya faɗo musu in ya faɗo musu kuma sun halaka gaba ɗaya Allah ya daga dutse sama ya sallin ya ba su doka suna tsoron dutse zai iya faɗuwa sa'idun alaihim bi wa'adillah iyahu irin alƙawarin da Allah ya yi musu matukar ba su rike ba dutsen zai iya faɗuwa bi waquhi alaihim dutsen zai iya rikito musu illam yaqbalu ahkami taura in ba su riki wannan alƙawarin na cikin at-taura ba da Allah ya baiwa annabi Musa ya ce wannan ne zai hukunta su in dai suka watsi da shi ta wannan dutsen zai faru wa kanu abwaha litaqilha alaihim Allah ya daga dutsen iya shawagi kamar zai faɗo musu fasajada kulli wahidin minhum ala khaddihi al-aysar iska fadi suka yi sujada da bangaren kundukukin su da bangaren hagu ana ganewa waja'ala yanzuru bi ainihi al-yumna ila al-jabal ke suke satar kallo da idan suna dama zuwa dutsen wani hine sujadar bai hude dama har yanzu aka suke yi idan sun sa goshin to idan dama iya kallon sama sun gada daga gun kakannin su kenan dutse a sama kuma sun yi sujada sun ba da karfin sujada bangaren hagun ɗinsu amma idan su na dama iya kallon dutse domin kare rikitin musu Allah ta'ala ya ce ku zuma atainakum bi quwwa ku riki abin da muka baku da ƙarfi ma'ana ku riki ahkamut tawrat bi jiddin wajtihad ku riki hukunce hukuncen at-taura bi jiddin da kokari da dagewa sannan kuma da juriya ku dinga kokarin rukun wannan littafi ya zama shine kundin tsarin mulkin ku haka Allah ya musu ga dutsi nan amma marabarku da dutsen sai ku riƙe littafin a taura kun yi aiki da shi an fahimta mu yan gatan manzan Allah ne da yanzu ma za a kwatanta irin wannan din ayi Allah ku a ce to masu laifi ga dutse nan ba ko a daina ko Allah ya sako shi Allah ta Allah ya samu dace Allah ya ce ku zo mu a na kun bi kuwa ku riƙe abin da muka ba ku na littafin a taura da ƙarfi ma'ana wajen aikata a cikin rayuwarku wadkuru ma fihi ku dinga ambaton abin da ke cikin littafin wajen aiki da tunatarwa da wa'azi la'allakum tattaqun hakan zai sa ku zama masu takawa ayi wa amalu bima fihi wa amilu bima fihi ku yi aiki da abin da ke cikin littafin a taura na abin da Allah ya halattar da abin da Allah ya haramtar wa zalika hina abaw an yaqbalu ahkama taura a lokacin da Allah ya daga wannan dutsen a saman su a lokacin da suka ƙi karɓar hukuncin a taura ne farafa allahu ala ru'usihim jabala sai allah ya ɗaga dutse a burbishinsu ƙala alhassan albasri imam alhassan albasri allah ya mai rahama yake cewa falon ma na zuru ilar jabal in sun ɗaga ido sun ga dutse a samansu karra kullu rajulin minhum sajida sai mutum ya faɗi wa allah sujada sujadar amma ta dole ce ba sujada ta tsoro ce domin suna ganin in sun yi sujada sun fi kusa ga Allah ba mamaki Allah zai tausaya musu dutsen ba zai faɗo ba duk in mutum ya daga ido ya ga dutse ko sai ya faɗi kan musu sujada ala qaddil aisar akan bangaren sa na hagu yanzur bi ainihi al-yumna ila al-jabal amma idan sa na dama kuma iya kallon sama khaufan ko farqan min an yaskuda alai domin tsoron kada wannan dutsen ya sukuce ya faɗo walizalika imam al-hassan al-basar ya ce la ta jidi yahudiyan illa su judihi ala jambihil aisar duk inda bai yahudi yake inda zai yi sujada to bangaren hagun ɗinsa yake ba da sawa da nan yake ba da ƙarfin sujadarsa an gane da kyau ko sujada da suke a addininsu to in dai kaga mutum ya karkata bangaren hagun dinsa idansa na dama iya kallon sama to kar ma fassara ba yahudi ne qur'ani ya riga ya fassara ma wannan duk inda suke ji malam hasan ba sai ya haka suke ce da su Allah ta'ala ke cewa kudu ma atinakum bi quwwa wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku ambaci abin da ke cikin attaura na hukunce hukunce sannan ku tuna Allah subhanahu wataala hakan zai sa muku takawa hakan zai kara muku tsoron Allah na'am aya ta ga malam وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
kafin wannan aya a ƙarshen waccan aya malam yake cewa famin haza ya arifu an haƙiƙatar iman la ta hasilu illa bi illa bi akazil kitabi uwa wal jid yace imani ba zai samu ba yayi ƙarfi har sai al'umma su rike littafin su da ƙarfi an fahimta wannan sharhi ne na mai tafsiri yace tunda Allah ya ce musu ku zuma atainakum bi quwwa to dukkan musulmi shi ma ƙarfin imanin sarko da alkurani mai girma wa huwa taqawa ila Allah wa huwa taqawa allati taqi sahibuha min azabillahi ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya wanda imani da riko da littafi zai kai ka zuwa ga taqawa ita kuma wannan taqawa za ta zamto dalilin kubutar da kai daga cikin azabar duniya da kuma azabar lahira wa bi munasaba dhikrul misaq ala bani isra'il munasaba da aka ambaci alkawari da Allah ya da banu Isra'il yadhkurul misak al-amd alladhi akazahu Allah ala jami'a bani Adam bayan nan kuma Allah sai ya tunatar da mu cewa akwai wani alkawarin da Allah ya da mutanen duniya gaba daya ba ma da banu Isra'il kadai ba bayan can ana ba mu labarin alkawarin Allah da banu Isra'il to nan Allah zai ba mu labarin alkawarinsa da dukkan halittunsa gaba daya hatta la taqul al umma muslima har ma kada al umma musulma ta ce innal misaqa inna ma akaza ala bani isra'il alqawrin Allah kada iyakan bani isra'il a a faqad ba akan su yake kadai ba bal huwa ala jami'a bani adam akwai alqawrin Allah wanda yake kan dukkan yan adam gaba daya wa misaqu bani isra'il tazkiru lil awwal kuma ambatan alƙawarin Allah da bani isra'il kamar abin iya ribas a tunatar da mu babban alƙawarin da Allah ya da mu wa kalimatu shahada allati yaquluha almuslim da ita kalmar shahada da musulmi yake furtata la ilaha illallah muhammadur rasulullah misaqun yadhkuruhu almisaqul awwal shi ma alƙawari ne da yake tunatar da kai wancan alƙawarin na farko wa ila zalika ashara bi qawlihi ta'ala sai Allah ta'ala yayi nuni wajen fadin sa da yake cewa wa idza akadha rabbuka min bani adam ka tuna lokacin da ubangijinka ya riƙe alƙawari da bani adam idan an ce bani adam dukkan mutanen duniya gaba da ana ganewa musulmansu da kafiransu muminansu da fajiransu inda an ce bani adam to duk mutanen duniya gaba ɗaya bani adam ne to allah ta'ala ya riƙe alƙawari da mu gaba ɗaya mu min zuhurihim a lokacin muna tsatso na mahaifanmu annabi adam da na nahawa alaihassalam muna tsotsonsu zuriyatahu zuriyar da za su gangaro a tsotson annabi adam da na nahawa sai allah ta'ala ya riƙe alƙawari da su wa ashhadahum ala anfusihim wa ashhadakum ala anfusihim allah ya shaidar da ku a karan kanku ya rantsar da ku kenan duk muna alamuzzar Allah ya tara mu aka yi asambulin namu sannan Allah ta'ala ya tambaye mu idan mun zo duniya wa za mu bautawa kowa ya buɗe baki baiwa Allah amsa kai za mu bautawa yasa manzon Allah yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra dukkan wani abin da aka haifa to a tsarin musulunci aka haife shi sai dai environment din da yake rayuwa iyayensa makusantansa su mai da shi wani addini daban amma duk wanda za a haifa tsarin musulmi za a yi shi sai dai tasirin makusantansa su mai da bai yahudi ko ba nasari ko ba majusi domin kowa daga cikin 'ya'yan adam allah ya rike alkawari da shi allah ya ce alassu bi rabbikum ba ni ba ne ubangijinku idan kun zo duniya ba ni za ku bautawa ba sai da allah ya tara mu kaf tun daga annabi adam har zuwa halittar ƙarshe ta ɗan adam Allah sai da ya tara wa mu agun shi gaba daya tun kowa ma bai san waye uwarsa waye ubansa ba tun kowa ma bai san a ina ma zai zo dole ba ta ina zai zo Allah ya tara mu da shi da yake shine alwahid al-qahhar shine daya daya mai rinjaye mai karfin da babu kamarsa ya san farko ya san ƙarshe ya san dukkan halittun da zai halitta ba ɗaya kuma da isa ya ɓoye ki zuwa duk Allah ya tara mu kafata ne mu ya ce alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku ba ni bane mahalicinku ba ni za ku bautawa ba in kun zo duniya kalubala duk muka ce haka ne ya Allah kai ne ubangijinmu kai za mu bautawa sai Allah ce shahidina ku shaida an taqulu yawmal qiyama kar rana alqiyama ku zo mun ku ce inna kunna an hadha ghafilin ai Allah mun gaba da wannan alƙawarin Allah ya ce ku kiyaye kar ku zo kiyama ku ce ku manta yanzu muna tana wannan alƙawarin jama'a da yawa ba san shi ba jama'a da yawa ba san sun yi alƙawari da su da Allah za su bauta masa ba har kuma Allah ya ja kunne ya ce ku kiyaye an taqulu yawmal qiyama kar ku zo ran alqiyama ba ku ce inna kunna an hadha ghafilin ai alamun gaba da wani alƙawarin mun ban manta to ku kiyaye kar ku manta duk dan adam akwai wannan alƙawarin a ratai auye shi kowaye shi kowane mutum fa kafata ne mutane Allah sai da ya tara akai alƙawari da shi alasta bi rabbikum qalu bala shahidina ku shaida an taqulu yawmal qiyama kar ku zo ku same ni a ranar alƙiyama ku ce inna kunna an hadha ghafilina ai Allah mun manta mun rabkana to wannan ba zai zama dalili ba wannan ba zai zama uzuri ba domin Allah ya riga ya mana yankan hanzari yayin mun yi alƙawari da shi ya raya mu ya turo annabawa ya ba su littattafai ya ba su magada ya ba su magada ana ta tunatarwa ba za a daina ba har ta shal kiyama yasa duk wani uzuri da wani hanzari Allah ya riga ya gama wa dan adam idan bai bi ba shine jawo kansa kawai ya raya ka ya baka lafiya duk kuma ibadar ba wata ibada da za ta gagare ka yi da kansa yake cewa la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha ba abin da muka dora dan adam faci abin da zai yi ba abin da ya fita karfin yin ka babu shi a cikin abin da aka dora ma wajibin ma to she shari'a ta zo da tsarin sauƙaƙawa bisa tsarin yuridu lahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yuridu Allah an yukaffifa ankum wala iya cikin makasudu shari'a shari'a ta zo da niyyar sauƙaƙawa mutane ba da niyyar gallazawa mutane ba duk abin da shari'a ta zo da shi manufar shine a sauƙaƙawa ɗan adam ba a takura masa ba to Allah ya ce ga addini na nan mai sauƙi ne ba wani kunci a cikin addini wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ba wani kunci da wani aikin da sai kun yi gumin goshi za ku yi a cikin musulunci babu shi in suka duba an ce sallah mi sau biyar asuba an baka intabal zuwa azhar wajen awa shida ko awa bakwai duk kai abin da ka ga dama mai noma ya tafi mai gona ya tafi mai kodago ya tafi ɗalibi ya tafi makaranta ɗan kasuwa ya tafi kasuwa kowa ya tafi Allah ba zai neme ka da wani wajibi ba har sai azhar ta yi idan kai azahar a baka yan awa biyu da kaɗan kai la'asar nan ma yan awa biyu da kaɗan kai magari daga nan kai isha'i daga nan allah ba zai ƙara neman ka da wajibi zai asuwa an baka dare ka huta an ja tsakanin asuba da azahar ka je ka nemi abinci karkace allah ya takura ka waje allan nahara ma'asha waje allan laila libasa akwai hikima wajen tsawaita tsakanin asuba da isha'i domin ka yi bacci ka huta akwai hikima wajen jan asuba zuwa a zahar domin ka je ka nema abincinka ka yi harkokinka wannan fa ne addinin ba kuma an ce in ba ka iya yin sallan nan a tsaye domin larura ka yi a zaune allah ya yadda kai in a zaunen ma ba ta yi wa ka yi a kwanci allah ya yadda an fahimta ga azumi allah ya sauko mana shi sau ɗaya a shekara wata ɗaya ne a shekara wata goma sha ɗaya Allah baya neman ka yi azumin dole sai dai azumin neman lada da neman farara amma ba wani azumin wajibi idan ba ramadan ba shi ne wajibi shi ma ramadan ɗin aka ce in baka da lafiya ajiye sha maganinka ci ɗumamanka sha kuninka idan bayan sallah ta iya wannan za ka rama ba za ka rama ko ɗaya ba domin sauƙin shari'ar musulunci ka ci bashin Allah ka biya ba ruwa da za ka sha azumin ramadan guda goma a jere sanadiyar jinya to in ka ga dama karama shi a ɗaiɗe ma a wata ɗaiɗe kullu kowane wata ka ɗaya abinda ake bukata karama ko ta ko ina ma karama shi a jere yake azumin ramadan amma in larura ta sa ka sha idan ka zo ramawa ba a ce ka jera shi ba wannan sauƙin musulunci kenan aka zo maganar aikin haji manzon Allah ya ce shi aikin hajin nan sau ɗaya ne a rayuwa ma gaba ɗaya ba ma a shekara ba in Allah ya baka iko ka sauke farali sau ɗaya a shikenan in ma ka ce ka daina zuwa saudiyan har abada ka yi daidai Allah ba zai kama ka ba sau ɗaya ne a rayuwar shi kuma shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mai hali Allah ya kawo aya sai mai hali walillahi ala nas hijjul baiti man istata ilayhi sabila Allah ya ɗora wa mutane aikin haji na wajibi amma ga wanda yake da iko ku duba yadda imamu malik ya faɗa game da wannan istira'a din ya ce idan kana da iyali wani ya zo ce ya biya ma maka kuma ba ka da abin da za ka barwa iyalin ya ce maka ta ba da ya kanka ba za ka je ba an gane da kyau idan kana an biya ma maka kana da abin da za ka barwa iyalinka amma kuma ba ka da ƙoshin lafiyar da za ka yi aikin hajji aikin hajji ya sa ya kanka ba za ka yi ba Allah ba zai kama ka ba an fahimci nan ko kuma duk komai lafiya amma akwai fargaba a hanyar zuwa maka din akwai tsoro akwai fargaba to shi ma aikin hajjin ya sarai kanka duk kuma wannan mutubar addinin musulunci ce aka zo magana zakka aka ce zakkan nan in raƙuma ne za ka fara ba da akuya ko tinkiya tun suna ƙwaya biyar ba za a nemi ka ba da jinsin raƙumi ba sai sun kai guda 25 shi ma za ka ba da ɗaya ɗan ƙarami wanda uwarsa ta ɗau juna kafin a haifi ƙanin za ka ce gaba da guda ɗaya shi kenan ka sallami allah sai baɗi kuma haka za ka dinga yi duk biyar a canja ba a ƙara raƙumin ba daga ɗan shekara biyu a kuma ɗan shekara uku a kuma ɗan shekara hudu har su kai wajen guda hamsin sannan aka baka zaɓi ka da guda biyu a ciki shanu sai sun kai talatin dabbobi sai sun kai ɗari akuya ko sani akuya ko tinkiya kuma sai a shekara duk ko wannan sauƙi musulunci ne kuɗi tsaba shi ma sai ya shekara a yau ɗin nan ka samu nisabi ya kai naira miliyan biyu da wani abu na gani a yau ka same su to ba a yau allah zai ci gaba da zakar ba suna nan a hannunka kana jiwa sai baɗi yanzu idan ba su ragu ba sun ƙaru to sai Allah ya ce kasa arba'in ka bada daya arba'in arba'in ake nema a ci ka bada guda daya a zakar kudi wannan fantin sauƙin addinin musulunci ne ba an fahimci wannan to saboda haka manufar addinin musulunci mai kyau ce ba wani abu da Allah ya kawo da zai gagar dan adami sai da in halaka da taɓewa ta same shi Allah ta'ala ya tsare mu to sai malik ke cewa rukon alqur'ani mai girma da rikon hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne akan kowane musulmi domin za su ƙara ma imani za su rage ma ganin nauyin shari'ar musulunci Allah ya ce ya riƙe alƙawari ga 'ya'yan Adamu gaba ɗaya mu Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙare da shi kamar yadda Imam al-Baghawi ya fito a cikin tafsirinsa yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yus'alu minha ana tambaye sa game da wannan alƙawarin da Allah ya da ‘ya'yan Adam gaba ɗaya faƙal alaihi salam sai manzan Allah ya ce inna Allah abda wa jalla kalaka Adam Allah ta'ala shi ne ya halicci annabi Adam alaihi salam summa masaha zaharahu biyaminihi sai Allah ya shafi gadon bayan annabi Adamu da damansa fastakar jami'in zuriyatahu sai zuriyar annabi adamu kaf wanda zai haifa a duniya tsatso tsatso tsatso gaba ɗaya Allah ya bayyana da mu fakala sai manzon Allah ya ce Allah ya ce kuliqtu haula ilil janna waɗannan ɓangaren da suka fito yanzu na halicce su dan aljanna wa bi ahlil jannati ya amalu da irin aikin 'yan aljanna za su rayu a duniya shafar farko da aka yi fitowar farko sai Allah ya faɗi wannan kalma ko likitu ha'ula ilil janna wannan iban farkon dan aljanna na halice su wa bi ahlil jannati amalun idan sun zo duniya kuma irin aikin in aljanna za su manzon Allah ya ce sai Allah ya sake maida hannunsa na kudura bayan annabi adam alaihi salam fastakar da zuriyatahu sai wata zuriya ta bayyana a karo na biyu faƙala sai manzon Allah ya ce Allah ya ce ko likitu ha'ula ilina waɗannan kuma don wuta na halice su wa bi amali ahalin nari ya amalo idan sun zo duniya aiki irin na 'yan wuta za su manzon Allah iya faɗa wa sahabai wannan faƙala rajulun sai wani mutum ya ce daga cikin mutane daga cikin sahabai ya ce ya rasula ma balul amal to yanzu dan me muke aiki ma tunda taran gina ran zane kenan in kana cikin jimkar farko to kai dan aljanna ne in kana cikin jimka ta biyu kai dan wuta ne to yace manzon Allah aiki me zamu mu zauna mana kuma shikenan kowa ya jira kaddararsa sai manzon Allah ya ce inna Allah azza wa jalla idza kulikal abdu lil janna idan Allah ya halicci mutun dan aljanna ista'amalahu ista'amalahu lil janna ya amalu ahlul janna sai aiki irin aikin aljanna aikin yan aljanna ba zai ba shi wahala ba riko da addini gaskiya rikon amana kaza kaza ayyuka masu kyau duk in kaga dan adam iya wannan to ka kyauta na masa zato daga iban dama aka iba da shi manzon Allah ya ce aikin alkhairi shine zai tabbatar da cewa a wani kaso kake aikin shari da mummunan aiki shine zai ƙara tabbatar da a wani kaso kake manzon Allah ke ce hatta ya mutu iya wannan aiki aikin alkhairi har sai ya mutu ala amalin min a'mali ahli janna a aiki irin aikin yin aljanna fa da kulahu sai Allah ya sashi aljanna manzon Allah ya sake cewa kuma wa amma iza kalqal abdu linna amma idan Allah ya halicci dan adam dan wuta ista'amalahu bi amali ahli nar idan ganci a duniya aikin irin in wuta yake kawai zalunci kafirci kaza kaza kaza duk irin aiki mara kyau to shi kuma allan yafi karfi idan mutum iya wannan baya so ya tubo ma baya dawowa baya akwai yiwuwar don wuta Allah ya dace shi hatta ya muta ala amalin min a'mali ahlin nar ya mutu a aiki irin aikin yan wuta fa yadkhulahu bihi annar sanadiyar wannan aikin sai Allah ya kashe wuta to wannan shine alƙawarin da Allah ya da yan adam tun muna tsotson annabi adam alaihi salam shafar farko a bayan annabi adam zuriyarsa ta fito sai Allah ya ce wannan yan aljanna duk abin da za su mu zan kai su fita ba kuma zan ore musu aikin alkhairi duk inda aikin alkhairi yake za su aikin alkhairi ba zai ba su wahala ba idan sun yi kuskure za su tuba idan sun nemi tuba na kuma zan yafe musu an fahimta Allah ya samu na ciki iba na biyu kuma sai manzan Allah ke tabbatar da cewa waɗannan kuma don wuta Allah ya halice su su ne yahudawa maguzawa kafirai wane ne duk dai wanda ba su yi wa Allah ɗa'a ba sama musuluncin ba hasali ma faɗa suke da musuluncin da ko masu mummunan ƙudiri a cikin addinin suna da annifa'ul itiqadi suna da munafirci babba wanda yake so ya dagula musulunci ya rage masa karsashi to irin wannan duk da suna sallah suna azumi to agun Allah su ba musulmai bane to irin waɗannan aikin shari baya musu wahala duk inda shari yake duk inda fitina take su anan suka aure suka tare irin wannan ko manzon Allah ce dan wuta Allah ya halice su an fahimta sai manzon Allah ya ƙara kwantarwa da sahabbai hankali yace lokacin da Allah ya yi wannan rubutun baka sani ba ban sani ba ba wanda ya sani cikin ƙaddararsa da ikonsa da gaibinsa ya yi kuma a wata ayar Allah da kansa yana cewa yamhullahu ma ya sha wa yuthbit yamhullahu ma ya sha wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah ya ce yamhullahu ma ya sha Allah iya goge abin da ya so wa yuthbit kuma iya tabbatar da abin da ya so an fahimta wa indahu umul kitab uwar littafi na lauhil mahfuz tana ga Allah subhanahu wataala lokacin da zai goge baka sani ba ba wanda ya sani to sai manzon Allah ya ƙara kwantarwa da mu'mini hankali akan wannan yace akwai yiwuwar ma ba fata ake ba in kana bakin list din idan Allah ya so zai iya gogewa baka sani ba an fahimci wannan wannan duk kwantar da hankali ne manzon Allah yake wa masu imani musamman kuma irin wannan darare tunda manzon Allah da kansa yake cewa idan goman ƙarshen Ramadan ta zo akwai mutanen da sun cancanci Allah ya kai su wuta amma duk dare a irin dararen nan har watan nan ya fita idan Allah ya yanta adadi mai yawa a yau to idan gobe ta kuma sai an linka wannan adadin waɗannan fa duk sun cancanta kai su ta ba a'a ba masu sabo bane ba wanda Allah ya gafartawa bane ba wanda Allah ya a'a sun cancanci wuta ne waɗannan mutanen zunubin su ya cancanci a kai su wuta irin su sai Allah ya dinga yanta su kuma ana cewa aljanna aljanna aljanna domin rahamar Allah da jin dan Allah saboda ka duk irin abin da muke ciki a yanzu to mu dage yan uwa mu ribaci wannan kwanukan wallahi dama ce Allah ya bamu wanda in ta kubuce mana kuma samun irinta zai wahala duk yadda za mu kada mu yadda irin wannan kwanaki masu daraja su wuce ba mu wani abin alkhairi a rayuwar ba mu dagi da lafiyar da Allah ya bamu da damar da Allah ya bamu mu ribace su ba mu san abin da za mu Allah ya gane mana rama ba karkare na aiki karkare na yi wa Allah da'a karkare na bin sunna baka san abin da za ka yi a take kuma Allah ya ma gafara ba an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace aya ta gaba
aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna fi bima fa'ala al-mubtilun
Allah ya ce auta ƙulu kada kuma ƙiyama ta tsaya ku ‘ya'yan Adamu ku ce, inna ma a shirka aba'una min ƙabu, ai iyayenmu da kakanninmu mun same suna shirka ba musulmai ba ne, wannan ba ta fidda ku a gaba na inji Allah. Dogaro da mahaifa da kakanni wajen saɓan Allah ba dalili ba ne. Kar ku ce kun ga ana yi, ana haɗa Allah da wani iyaye da kakanni, hakan ya zamto dalili a gona Allah ya ce ba dalili ba ne. wa kunna zuriyatan min ba'dihim kuma ku ce ku zuriya ne daga bayan waɗancan wanda suka yi wa Allah tarayya din ko ce ku zuriyarsu ne hakan ba zai sa na cece ku a wuta ba ku dai ku tsaya ku yi addini ku riƙe alƙawari ku yi tauhidi a fatuhulikuna bima fa'ala al-mubtiluna har ma ku bude baki ku ce yanzu Allah ya zaka halakar da mu dan mabarnata sun yi aiki alladhina abtalu al-amal bima anzalta wanda suka ruguje aiki dalilin abin da Allah ka saukar na alkur'ani au aka zarbihi alaina min almisal ko Allah mu waɗancan sun riƙe alƙawari sun karya mun zo mun bi bayan su fanahanu la la nastahiqu ta'dhibihi kamar suna so su toge su ai su ba su cancanci musu azaba ba tunda su ma kwaikwaya suka yi su ma juna suka yi to Allah ya ce duk dan kar ku zo gaba na ku faɗi wannan ga alƙur'ani nan ga alƙawari nan karka fake da wani ya yi barna a gaba ka je wani a bayansa ba za ka fita ba mai barna daban mai gyara daban maliki cewa iz abatsal al'amal bihi min qablana min ayatina bi ta'sisin ashirk su dinga buga misali cewa ai magabatan mu agun su muka gani he muka kwaikwaye su to Allah ya ce wannan ba dalili bane duk wanda yazo gabana da wannan ba dalili bane la yumkinuhum al-ihtijaj bi zalik hakan ba zai zamto dalili ko hujja ba wanda zai sa Allah ta'ala ya musu rahama tunda ya riga ya rantsar da kowa ya ce kuma zai bauta wa Allah har zuwa ƙarshen rayuwar shi Allah ta'ala yake cewa a fatuhu likuna bima fa'al limufdiluna yanzu Allah zaka halakar da mu kan irin abin da mabaranta suke aikatawa to wannan ba dalili bane ka tsaya kai addini ka bi Allah ka bi sunna shine zaman ka da Allah lafiya na'am
وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الله تعالى يتي وكذلك نفصل الآيات هكا نمكي ررب آيوهم إن شاء الله نبينها منا بياني دكي دكي في الله في الله مثل ما بينا الميثاق ليتدبروها irin abin da Allah yake faɗa na alƙawarin da ya da banu Isra'ila da alƙawarin da ya da mutanen duniya gaba ɗaya Allah iya buga misali wala'allahum yarji'un ko waɗancan kafiran za su dawo daga kafirci su yi riko da tauhidi su yi riko da imani a malike cewa fa tauhidu fitra hi tauhidi hi ne irin tsarin da Allah ta'ala ya halicci kowane ɗan adam akan shi hadisi ya tabbata a cikin littafin bukhari da littafin imamu muslim hadisin abu hurairah Allah ta'ala ya kare da shi ya kore yana cewa ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mamin mauludin illa yi wuladu alal fitra ba wani abin haihuwa face lokacin da za a haife shi iyakan fitra ta musulunci fa'abawahu mahaifansa yi hauwi danihi su ne za su mai da hi bai yahudi in su yahudawa ne wayu nasiranihi ko su mai da hi ba nasari in su nasarawa ne wayu najjisanihi ko su mai da hiba majusi in su majusawa ne amma duk wanda za a haife shi a tsarin addinin musulunci za a haife shi environment da inda ya taso da inda ya rayu to hi zai tasirin barin su addini ya koma wani bangaren daban to Allah ya ce iya muku bayani na ayoyinsa filla filla hakan zai sa mabarnata su dawo su gyara waɗanda ba musulmai ba su dawo su karo musulunci wanda ba su da tauhidi su dawo su kama tauhidi Allah bayani yake filla-filla kar wani abu ya zo ka ce ba gane ba duk abin da zai taimake ka ya tsara ma rayuwarka ta duniya da lahira ƙurani ya zo da shi duk abin da zai toshe ma yunwa da kishirwa a mu'amala ko a addini ƙurani ya zo da shi ba abin da Allah ya rage ga abin da ɗan adam yake da buƙatuwa da shi na rayuwarsu babu shi saboda ka mu dawo mai addini a cikin addini akwai kwanciyar hankali a cikin addini akwai nutsuwa a cikin addini akwai zaman lafiya a cikin addini akwai tausayi akwai jin kai a cikin addini akwai girmamawa da martabawa addinin musulunci shine addinin da ya dace da dan adam ya rayu a duniya amma duk addini in za ka karanta tarihinsu to akwai bige-bige a ciki akwai hayaniya ku dinga karanta tarihin addinai mana duk wani addini da ake Allah da ake bauta wani Allah za a ga hatta su kansu mabiya addinin sun san akwai wanda suke balanda sun sani sai dai ta wurin zuciya ko shi dan yarin jayi a kansu amma babu tsari tafiyayye salimin tsari kamar musulunci ai wata shekara akwai taron yahudawan duniya da aka yi ina san 1998 ne can baya dai aka tarawa ingila lokacin akwai zazzafar rikici tsakanin yahuda da palestine da rikicin irin su kuwait da iraki a lokacin duniya duk ta ɗau zafi ga rikicin su algeria a lokacin da sauransu aka yi mitin na duniya gaba ɗaya yaya za a yi a samu zaman lafiya wani bai hude daga vatican daga italy a taron ya tashi yake cewa kun ga wannan duniyar kafataninta manzon musulmai da yana nan ya daga kofi iya shan shayi kafin ya gama zai ba da solution a duniya gaba da arne ne bai hude ba wannan magana yace da annabi muhammadu musulmai yana nan wallahi cikin kankanin lokaci zai faɗa abin da zai gyara duniya gaba da to kun ga ashe gaskiya Allah iya matsa makiyan musuluncin su faɗa abin da musulunci ya kunsa an fahimci wannan saboda ka tunda arne bai hude zai faɗi kwaliti da girman wannan addinin ai muna min babu aula murƙi shi babu wani abubuwan ɗan adam zai ji daɗi ba musulunci ba wallahi babu duk abin da za ka sha'awi wa'ancan su su suna kaza suna sharholiya duk zuciyarsu ba a cikin daɗi suke yi ba zuciyarsu a kuntace suke yi Allah da kansa yake cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashraha sadrul islam
يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون
Allah ta'ala ke cafa man yuridillahu an yahdihu duk wanda Allah ya so ya shiryar da shi Allah ya samu na ciki Allah ya ce yashraha sadrahu lil islam Allah sai ya bude ma kirjinka ba wani kunci a ciki duk abin da aka ce Allah ya ce annabi ya ce kace samina wa bana ba wani abu da za a ga nauyin sa ko girman sa a rayuwa babu shi to in ka ga dan adam iya bin musulunci sau da kafa to Allah ya so da shari'a ne ba abin da zai masa nauyi bangaren ɗayan kuma ya ce wa man yurid an yudillahu wanda Allah cikin kaddara ya so ya halakar da shi ya ji sadarahu dayyikan haraja ta yi sanya ƙurjinsa muntaci a matse daga an ce wani ji tsoron Allah sai kama faɗa wani addini ya hana ka ba sai kama rigima duk abin da aka faɗa masu na addini ba zai daɗi ba zuciyarsa a ƙuntace take faɗa da bala'i daga an mai magana addini to irin waɗannan cikin ƙaddarar Allah ɓatattu ne an fahimci wannan saboda haka manzon Allah kuma ya ce ajaban li amril mu'min akwai abin mamaki ga rayuwar mai imani in asabahu sarra shakara fa kana khairan la idan alkhairi ya same shi farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah kuma haka shine alkhairi gare shi wa in asabatu darra idan wani matsi da kunci ya same shi sabara sai ya guri fa kana khairan la kuma haka shine alkhairi gare shi shi manzo Allah ce ba mai irin wannan sifar sai mai imani babu shi lokacin walwala da wadata a gode wa Allah ai abin da ya kamata lokacin kunci ai haƙuri ai abin da ya kamata wannan mumini ne kaɗai ke da irin wannan rayuwar saboda ka mu dinga ƙoƙarin karantar addini a karance muna bin tarihi magabata sai mu zauna lafiya ku duba yadda manzon Allah ya rayu da sahabbai in kuncin rayuwa iya sa a sabi Allah ko a bar addinin ma gaba daya to sahabbai sun yi kuncin rayuwa da za su iya bar musulunci akwai sahabin da ya ce ya shafe sama da kwana arba'in bai taɓa ƙoshi a cikinsa ba bai taɓa samun abincin da zai ƙoshi a lokaci da bisa samu ba amma hakan kuma ba ta sa ya bar mazan Allah ba a duk abin da aka zo su ne gaba-gaba wajen yi ibn kathir a tafsirin sai yake cewa akwai lokacin da za a fita yaƙi tsananin wahala sai manzan Allah ya tara ƙarfafa mutum biyu a basu dibino ɗaya shine abincinsu ba su gudu ba ba su ce ba za su yi ba akwai lokacin da za a rasa ruwa sai an yanka raƙuni ruwan da ya rizabin a cikinsa a ɗauko mutane su sha amma wahalar ba ta sa sun bar addinin ba suna shauƙi suna bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan akwai umar ɗan kaɓa iya kalifa ma bayan manzan Allah ya tafi sai na abokan ya tafi abin da zai ɗinka jamfa da shi ya rasa sai abdullahi ɗan umar ansa an samu wata ganima an raba wani kyalle-kyalle duk wanda aka biya ba zai ishe shi ya yi jamfa ba sai abdullahi ya haɗawa babansa ya ce baba ka ɗinka kai kasa ni na haƙura umar ɗan kaɗa ya karɓi na ɗansa da nasa ya haɗa ya ɗinka ya sa jamfa ya zo masallaci iya kuɗuba iya cewa sami ina wa alaikum bi sam'u wa ta'a wajibi ne ku ji ku yi da'a wani daga hannu ce ba za mu yi da'a ba a cikin kutuba in yanzu ne sai ce yan agaji ku yi waje da shi amma sai umar ce a tsaya a fahimce shi me yake so ya ce zafi ba kai umar ba amma ya ce me maganar ka sai ce ai da ni aka je yaki aka samu ganima kyallan da aka baiwa kowa bai isa yi masa jamfa ba kai kuma ga naka kai jamfa ina ka samu sauran a lokacin ya ce abdullahi yana nan ɗana aka ce yana nan ta shi kamar shi amsa ya ce aika san da ni aka je wannan yaƙi ya ce da kai aka ce to rabbuna ne na biya babana ko ina da lebi ya ce abaka da lebi to haka suka rayu ba wani fahimta musulunci ba shi ne musulunci shi jagora ya yi gaskiya mabiya su yi gaskiya ya zauna lafiya da aka warke mai shubaha sai ya ce to yanzu faɗa mana duk abin da ka faɗa mana za mu haɗa to kaga shi adalci ne yake sa Allah ya hore ma talakawa ba zalunci ba ba karfa karfa ba ba ba, ba hayaniya ba ka kwatanta adalci sai Allah ya hore ma talakawa Allah da kansa yake cewa ni ne na hore ma sabai ya rasulullah wa allafa baina qulubihim ni na hada ma kansu abu daya na hore ma su na baka jagorancin su amma dan adam sai Allah Allah ya ce law an faqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim in kudi za ka zo ka dinga ba su sai ka kashe kudin duniya kaf Allah bai haɗa makansu ba ga sunan abin da yake musamman ku tambayin siyasa wani in kudin ne ba abin da ba zai yi ba amma sai an zo layin zaɓe ka nemi mutum ɗaya bayan sagarsa so saboda ɗan adam Allah ne ke horewa kowa shi an fahimci wannan saboda ka wannan duk iya cikin makasudin shari'a manufofin musulunci masu kyau Allah rama mu ji gaba
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين wata kissa da Allah ta'ala ya kawo ita ma daga cikin wani daga cikin Yahudawa kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa sunansa Bil'am bin Ba'ura haka dan Abbas yake amma wa'ansu daga cikin mabiya da wa'ansu daga cikin tabe sun ce a'a ba sunan shi haka ba Allah ya kawo misalin ya zamto kowa ma zai iya tsintar kansa a cikin wannan misalin ba tare da an yi ta'ayinin wani ba amma maganar dan abbasun gaskiya tana da rinjaye da yawa dan manya manyan malaman tafsiri sun kawo maganar sun ce sunansa kaza irin su ibnu kathir da irin su imamu tabari da irin ibnu jarir dabari duk sun kawo wannan maganar sai imamu su'idi duk sun kawo cewa sunansa bai labi da ba'ura Allah ya ce ka karanta musu labarin wannan wanda muka ba shi ayoyinmu Allah ya ba shi ilimi amma akwai isra'iliyat a cikin isra wannan bawan Allah ana cewa dadi ana fassara cewa washi ilimin sama idan ya daga ido har lauhil mahfuz yake ganowa in ya daga ido sai ya gano Allah lauhil mahfuz to wannan gaskiya ƙarya ne ba haka ba dacin duk irin wannan abin ya bayyana ko zai ga kaza zai ga kaza domin irin a Allah da ya ce atainahu ayatina kawai an ba shi ilimin littafin a taura Allah ya kimsa masa ilimi iya cikin ukun da suka haddace a taura bayan annabi Musa alaihi salam Allah ya ce fansalaka minha amma ga ilimin sai ya zare jikinsa baya aiki da ilimin al-insilak shine kamar sabar miciji miciji idan ya yi saba zai fice amma in ka hango saba sai ka ɗauka miciji ne ya zare jikinsa ya bar wannan fankon to haka ya zare jikinsa ya bar ilimin ya iya aiki da ilimin da Allah ya bashi Allah ya ce fa'at ba'ahu shaitan iya yin aiki da ilimi sai shi ɗan ya zama abokinsa ba ma za ba adal haƙi ila dalal ba wani abu a bayan gaskiya sai bata an fahimci wannan a abdulkadir jilani allah ya masa rama a cikin siyar na alamin nubala a imamu zahabi ya ce akwai wata rana shehu abdulkadir jilani shi ɗan ya rikide ya zo yi doso shi ya ce an allahu ya ce ni ne allah abdulkadir jilani ce an tallazi la ilaha illa anta kai ne allan da ba wani abin bauta da cancanta sai kai sai ya shiru ya ce kai ne allan da ba abin bauta da cancanta da gaskiya sai kai ya shiru ya ce iza ba adu Allah ka tafi makiyin Allah kai ba Allah ba ne ya ce tauhidinka ya tsirtar da kai ya ce shi ɗan ya ce yake faɗa abdulkadir jilani ya ce ni na halakar da mutanen da ban san adadinsu ba da wannan na zo da ce ni allah ne su yadda domin ba su da tauhidi ba su da imani sau da ka ba malinta bace ba tarin ilimi ba ne neman allah ya tabbatar mana tauhidin ka shi ne tun da allah da kansa ya ce shi wannan mutumin mun ba shi ilimi da ilimi ne kadai shirya da bai halaka ba amma ilimin dole sai an gwama aiki da shi sai kuma an nemi taimakon Allah sannan imani ke kaiwa gaci imamu ahmad dan hanbal Allah ta'ala ya masa rahama dab da mutuwarsa dab da zai rasu har ma an ce ya fara su ma haka iya farfadowa akwai ɗansa abdullahi bin ahmad bin hanbal ya kusa da shi sai ɗan ya ji baban iya cewa hatta al'ana hatta al'ana yi da kansa yake faɗar wannan da ya farfado daga suman sai ɗan yake tambayar mahaifin baba ɗazu na ji kana wata kalmomi amma kai kaɗai ne ba wani a kusa da kai kana ce hattal ana hattal ana sai ce shi ɗan ne leƙo ta katanga ya ce na jauta min ya bani hambal Ahmadu dan Hanbali ka kubata daga shari na zaka mutu ban ji nasara akan ka ba sai ce har yanzu ban kubata ba har yanzu tunda rayuwa ta bata kare ba an fahimta har yanzu yace hatta al'ana har yanzu ban kubata ba tunda raina bai fita ba saboda ka mu yi hankali da alfahari ko girman kai ko jiji da kai tarkon shedan ne duk mutumin da yake da kafafa yake da alfahari yake da girman kai yake da nuna isa to shedan ya kama shi a hannu zai fuske shi kai shiga halaka duk ilimin mutum kuwa tawazi'un nan al'amari ne mai muhimmanci takatsantsin nan abu ne mai muhimmanci baka taba ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi wani abu na alfahari da ilimin sa baka taba ji ba shi ne mai ilimin farko da ƙarshe amma bai taɓa alfahi da iliminsa ba akwai lokacin da yake karanta alƙur'ani a sallah sai ƙur'ani ya tsiri shi kamar da irin ana tarawih ko ta hajjiri tilawa ta tsaya liman ya yi gabe ya dawo baya idan da wani hafizin a kusa da shi ya ta da shi ya ɗora to duk sahabai sun ji manzan allah ƙur'ani ya tsiri shi amma suka yi shiru sai da manzan Allah ya sallama a sallah ya ce ina ubai bi da ka'ab ya ce manzan Allah gani ya ce kana jin ƙorani ya tsaye da ni ba za ka tada ni ba ya ce manzan Allah wane ne ai ban sani ba ayar ku an goge ta an shafe ta a shafe ayar kuma ta da kai rai ba zai yi ba ya rasulallah ya ce ƙorani ne tsaye da ni ka ga tawadu irin nasa ta ka tsantsan da bin abu a hankali wannan gaba ce mai muhimmanci wanda ya kamata dukkan masu da'awa da iyaye malamai su kula da ita shi dan iya amfani da kai in kana da ilimi halaka da al'umma za mu tsaya anan insha Allah gobe za mu tashi akan wannan kisa ta wannan shi bawan Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala ya samu na cikin bayan tsantattu da ya fara da rahama a wannan wata Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka a gidajenmu da rayuwarmu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Mai wannan tambaya ina tambaya ne dangane da mutum ne kuskuren kashe wani ta hanyar accident kuma wanda ya kashe din wanda ya bige din ya mutu yana da yana da bashi a kansa shi ne ce shin bashin ya koma kan wanda ya yi kisan ne
a a shari'a bata ɗora wa mutumin da ya kisan kuskure bashin kan wanda ya kashe da kuskure ba a bayyanta abu ne wanda yake kansa guda uku wanda duk mantawa ake da biyun a dinga magana a kan ɗayan a galabiya abinda aka fi yawan tambaya idan mutum ya kisa na kuskure azumi ya zai azumi ya zai azumi azumi wani haƙƙi ne tsakaninka ga Allah amma su waliyan gawar akwai haƙƙinsu da kai ne sanadiyar mutuwar ɗan uwansu ko babansu ko ƙaninsu dalilin ka ya mutu Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kisan kuskure to magadan mamacin in sun so za su ci a biya su diya idan suka ce su shi an biya su diya ba su laifi ba farko abin da ake bukata ga wanda tsautsayi ya sa wani Allah ya kaddari rayuwarsu dalilin ka ta tafi to ka je ka zauna da waliyansa da ‘yan uwansa a samu masala idan sun ce sun yafi yafi ya tsakani ga Allah magana ta kare sannan kuma sai ka zo ka yi azumi amma in ba su yafi ba akwai rana aka ba yafiyar magadansa shi ne abin da zai ba kwanciyar hankali amma in ba su yafi ba sun buƙaci wani abu na diya ko wani abu na nauyin mamacin a matsayinsu na magada sun ce zidiya ba za ta yi ba raƙumi ɗari ne za ka samu amma duk da haka mahaifin na nama akwai abu a kansa wajen dubu ɗari biyar ko dubu kaza to mu muna ganin da waccan jere mun yafi amma ka biya wannan yayi a shi ne gaskiyar magana yayi saboda ka wannan shi ne abin da ya kamata a kula amma wani kawai daga an je an binne mutum wani ko gidan makoki ma ba zai je ba ai tsautsayi ne ai shikenan abu ya wuce a abu ya wuce ba wallahi sai ka je ka zauna da iyalansa da magadansa ni ne tsautsayi ya sa wani ransa ya fita a gona amma mene ne abin yi idan sun wadata sun ce ba shi da matsala sun yafi ma haka ake bukata amma an zace akwai wani abu a kansa da muna ganin za ka sa hannu wajen ɗauke masa wannan ne to in ka sa ka yi sannan daga baka ya zame kuma insha Allah wallahu alam wannan shine insha Allah
Allah ya saka da alkhairi amin da wannan tambaya mace ce take tambaya tace malam ni ce ina da ciki a wannan wata na Ramadan sai na sha azumi to biya zan yi ko kuma ciyarwa zan yi saboda wani shekara Ramadan zai riske ni ina shayarwa
to malamai sun ce in dai dalilin juna biyu ne kika sha azumi ko dalilin shayarwa kika sha azumi to zaki iya ciyarwa mai kun azumi ba a tilasta miki dole sai kira ma azumin ba zaki iya ciyarwa an fahimci wannan yawa in dai dalilin junan ne yasa kika aje azumi dalilin shayarwa yasa kika aje azumi an baki damar ki cira maimakon azumin shikenan wannan fatawar malamai ce magabata da na yanzu duka sun ba da fatawa kan wannan insha Allah والله أعلم اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين